إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a markaz ahadu suna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata, yau muna talata 23 ga wata na Juma'a al'akhira, hijira shekarar 446 wanda ya dace da 24 ga watan 12 2024 Allah mana mafaka yau insha Allah za mu yi darasi na 34 cikin littafin suna na asayar da sabik darasi na 34 insha Allah ganin cikin ƙarshen darasinmu na 33 mun hara bayani akan nifasi wanda mun yi ta'arifin nifasi me nifasi yace jini da yake zuba daga gaban mace sababin aihuwa ko da yaron da ta aihuwa bari ne amma mun bayani abinda ake ce ma bari wanda ake matsayin nifasi wanda an busa mishi rai kenan barin da ya kai wata hudu a kalla kenan saboda irin jini ko ciki da yake zubewa mata wata daya wata biyu wata uku ana mai suna damul fasad jini ne kurin rashin lahiya da illa ba bai da matsayin jinin haila ko jinin nifasi jinin da yake zubowa mata dalilin bari karami wanda bai kai wata hudu ba wannan wanda ya zo a dalilin aihuwa ko da ɓari ne wanda kuma mun ce ya kai wata hudu shi ake masuna da ɓari wata hudu abinda ya gaba wannan jin ana mai suna da jinin damun nifas damun nifas jinin kenan aihuwa wanda kenan sai za mu tashi muddatuhu muddakin kwana nawa ne na adadin kwana na jinin biki da mu bayani mas'alar karatun wannan littayi duk da amsa fiqh sunna amma littayi da take alaka da fiqh iya bada jan hankali ko kokarin mutum ya tarkizin hankalin shi tunanin shi game da abin da ake faɗa da abin da hakamu yake zawa ya huce yi kokarin fahimtar abin da ba larabci ba kurin kullum muna bayani in wa akwai bambancin karatun koyon larabci haka daban da magana koyon haka in muna karanta littafi na fiƙi abinda mutum zai ƙoƙarin riƙewa da kyau e larabci da muhimmanci amma babban abu ka fahimci menene manufar wannan abin da karanta wata fiƙi ce aka yi me a gaba hukunci kaza me dalili da kaza ya tabbata ko aka kone na gaya muku da yawa al'umma ta musulmi da yawa suka ci gaba irin kahimu ɗan ƙasashen rasha afghanistan sun ce musulmi da yawa za a yi littafi na musamman babban addini ba ma larabcin kamar da ake littafi a nan na hausa ko da turanci akwai bambancin masa'ala ta addini hukumci da kowane harshe ana aiko mai hukumci hukumcin da yake ƙur'ani ko sunna zaga maka me ma'ana kaza wannan ba sai ka tsaya ba ka ko da wasu larabci ba ina kana na kuma ba larabe ne ɗari sama ɗari har ba za ka yi littafin larabci ba ka san addini ba da yawa kuma malamai na addini na larabci ne iyakar sama da sama da tayi ma ba san addini ba kenan babban abin da ka ɗaukar karatu littafin fiɗi ɗaukar sanin me duk inda aka yi aka yi aka larabcin me hukuncin kaza da me muka tashi me muka huce me dalili da aka ce kaza ana ko ba a yi an ka rike wannan shi babban manuwa wani kuma sanin larabci ƙari ne akan wuta duk da yawan irin wannan karatun da littafi a hannunka iya baka nutsuwa da yawan sanin kalmatul arabiyya kalmomin larabci ko na fiqh sanan su iya baka ƙari amma babban abin sanin hukuncin da ake karantawa yanzu za mu shiga magana shi jinin nafasi na aihuwa muddatu nawa ne kwanakin shi ne ce muddakin shi akwai kasa da wajen kasa da kaza bai kasa da koko bai huce kaza shine wannan mudda sai fara maka bayani akan cewa la hadda li aqallin nifas babu haddi nifasi sai yayi awa kaza dugo kaza kwana kaza a ce nifasi ne yace fa yatahaqqaq bil hadha yana haƙiƙan cewa a ce nifasi ne bil hadha ko kibta ido in dai ji ya dugo dalilin aiwa sunan shi nifasi yace fa iza waladat wa qada adamuha aqba al wulada aw waladat bil adam wa qada nifasuha yace idan ta ayu kuma wankata adamuwa tana aihuwa jini yanki aka bai wulada ƙarshen aihuwa ta aka jini ya ƙare ko kuwa awwala da biladam ko duka ma shakta a hausa ta aihuwa musa san ma ba jinin ko ɗaya to daga nan dai wankada da fasuha jininta bikinta ya ƙare lazima ma yalzimu tahirat min as-salati was-sawm wa ghayruhuma daga nan duk abin da yake hawan mace wadda take mai tsarki ya hauta dole ta yi sallah dole ta yi azumi da wani wannan daga cikin ibada da aka hana mai biki da aka bar taki wannan ya ma magana kaɗan bai da kaɗan ko wa amma a kasaruhu amma nawa ne kwanakin iyaka ƙololuwar shi wanda aya matsayin jinin aihuwa don mace ta haihu ta gaji ne har zuwa kwana nawa ne za a bi shi a matsayin jinin biki yake ko jin da fasi sai ya fara mace fa arba'una yawman kwana arba'in shine iyaka na jinin biki yace wani magana da yi ta da ya ce maka jinin biki kwana arba'in ne لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ورد أبو داود الترمذي دون سنكا حق ابن ماجه سنكا رواية يونس كنا وانا رواية أم سلمة تحكم تاتشي وماتا سنة زما من ظل ينا رأي صلى الله عليه وسلم سنة زما جرم جني إياك أربعين يوما كوانا أربعين in wuce kan haka to jinin rashin lahiya ne wannan rawar hamsa mun da imamun nasa'i ya ce wa ƙada turmizi ba da hadal hadis kuma turmizi ke cewa kada ajima ahalul ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna nufasa tad'u as-salata 40 yawman yace malamai ahlul ilm na sahabbai da tabi'ai da 'yan bayan tabi'ai sun yi ijima'i a kan annan nufusa mata masu jinin biki ta da usulatar dumacin mai biki ta da barin sallah iyaka kwana arba'in illa an tara tura ƙabar dalika inda za ta yi sallah da azumi ta hasabin jini in ta ga tsarki kahin kwana arba'in فإنها تغتسل وتصلي دول تيوانكا تيسلى دلو كتن دزغجيني كذا أنا ميد سوندي ستاي آه إلا يتشف فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت الدم بعد الأربعين idan mace ta ga jini mai aihuwa ta ga jini bayan kwana arba'in ya zo fa inna aka san hada ilimin ƙalu mahi yawa masu ilimi sun ce jinin da ya zo bayan kwana arba'in la ta da'u salata ba da arba'in ba ta banin sallah bayan kwana arba'in ya cika yin dole ta yi sallah ta yi komi tana matsayin jinin rashin lahiya kaga anan al'adamu da muke da ta anan ta jinin biki akan baya a ce kwana arba'in na al'ada ta wanka na biki ɓangaren fikihu iyakar jinin biki a fikihun malikiya sai su ce kwana sittin. kwana sittin iya cikin ra'ayin malik na harko akan kwana sittin shi ma ba nasin suna ba ne ba irin wannan wanda annabi ta ko ɗaya cikin sabbai suka ce kwana sittin ne jinin biki a cikin ma daga ce rahimahullah kuma daga baya ya komo daga kanta sai ya koma kan cewa mace za ta yi za a diba al'adar mata makusantanta kwana nawa suke yi ai har zai wata madogara ta sunna da ra'ayin malikin harko da na ƙarshen ba mu da madogara ta hadisi wanda ya ce iyakai jini kwana sattin babu da sin hadisi ko da wannan ibn rushd cikin littafin shi da na wannan littafin shahararre bidatun musulki unatun mutasid cikin bidaya ya kano matsaloli na kan cewa hadisi ya karara shine kuma ta ra'ayin malika na farko da na biyu amma nasan hadisi shi ne shi makar shi cayi makasar ma sahaba shi ne mahiyar sahabai kan haka suke a tashi ɗaya littafin bidaya ibn rushd cayi mutum sahabbai kan haka suke jinin biki iya ga kwana arba'in kwana sattin gaskiya ba ta madogara ka kwara sun za dogara kanta da haka kenan kurin mace da ta tambaya ko mata kace ko ce jini na wuce kwana arba'in in wuce kwana arba'in don ka kurin ki sallah to jini al'ada mu anan mace ya su ce suka ayu ba su ba alaka da namiji duk sallah bisa komi azumi ya ta kare jinin biki kwana arba'in kaga kwana arba'in inda ya zo inda jini ya zama matsala ne bai tsaya ba ba magana jiki ne kwana arba'in zaka kare a in mutum ka wuce da jikin da tsarki babu jini babu alamar jini dole ke hunga ke sallah azumin za a iya yi kenan amma magana a ce kai an kare kwana arba'in ko sai mijinta mijinta ba shi wajen ta ba a abin da ya kawo kalma arba'in a shari'a ko jini bai tsaya ba shine kan masala insha Allah shine bayan zamu rike da nan kenan iyaka dai karancin shi ko da ɗigo ɗaya ɗigo shi kenan jinin nufasi ne kuma iyaka kwana arba'in Allah mana mafaka yanzu sai ma ya harum alal ha'id wa nufsa ne aka haramtawa mata masu haila ko mace mai haila da mace wadda take jinin biki take kenan ta aihu take jinin aihuwa yace tashtarikul ha'id wa nufsa ma'al junub في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنوب وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائد والنفساء زيادة على ما تقدم أمور يتي تشترك الحائد ma'al al'ajunub mai jinin haila da jinin aiwa suna haduwa suna tarayya da mai janaba cikin duk abin da makaranta a baya wanda aka haramta wa mai janaba na fi suna ya kawo magana taba ƙur'ani ko magana karatu duka da ya kaɗi da mai magana nasi ƙarar dai na maganar da ya tabbata a yi ba sallah dai ba sauransu da da haila ko janaba ma magana ya taɓa ƙur'ani akwai manganu ko saɓani a kashi gaske magana sai kuma can baya da muka yi bayani dai akan mas'aloli na abin da aka hana mai janaba da ma bayani a baya sai kuma darasin baya sai kaga kenan abin da yake magana a can aka hana mai janaba to shi ma da aka hana mai haida shi ma wanda yake ma'ana macen da take da haida da nufasi ɗaya suke da hukuncin mai janaba da abin da aka hana shi to a nan abin da so kawo maka can kuma rigima ta baya waccan masaloli na da aka hana mai janaba mai bayani baya yanzu a nan ƙari sai ta yi bayan ya ce maka da shi ta rikul ha'idu wanda fi sa ma'al junubu da mai haila da mai nifasi suna tarayya da tare da mai janaba fi jami'i ma taqaddam duk abin da ya gabata baya da ya ga maka min ma yuhram al junub abin da aka haramta mai janaba wa fi anna kullu wahidin min haula thalath yuqalu lahu mujdud domin kowanne daga cikin guda uku mai haila mai nifasi mai janaba ana mai sun ana mai suna da mujdud muhdis kuma manta muhdis ko muhdasan muhdasan wanda ya kawo dan bid'a muhdisan iya daukan mai zini iya daukan kuma hadasi wannan to anan muna magana da hadasi ah yace kenan wannan ana mai suna duka mai janaba muhdis ne haka mai haila muhdis ne haka mai janaba mai mai janaba duka da abu da yace kuma hadisi duk wannan kowa san hadisi ne mai girma bambancin da arwashin arwalla kadai yace wa rumu ala al haid wal nufsa to wayannan abin da aka hana ne janaba aka ce an hanawa mai haila da mai nifasi to su mai haila da nifasi bayan wancan da aka hana mai janaba to an musu ƙarin wani abu wanda aka hana su akan na mai janaba suna da ƙari su ya ce a sau azumi aka ga mutum da janaba janaba ba ta da azumi ina wayo gari ina da janaba ka hanketo alfajar bai yi wanka ba asuba ta yi aka samu wannan tambaya da yawa na wayo gari da bai yi wanka ba asuba ta yi a janaba ba ta hana azumi wanda ka kwanda niyya sai ka tashi ka yi wanka kuma azumin ko da alfajir take to ka yi azumin ka ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha yana wayo gari annabi kan da janaba kuma ya yi wanka ya shiga da azumin shi kenan haka kuma irin da ka samu da rana mutum ya wani mulki ya sami janaba mulki bai karya azumi ko na fila ko faralla duk wannan wani abu ne wanda kenan azumi janaba ba ta haɓar da azumi janaba daban azumi daban amma shi mai haila mai nufasi haramu ne sai azumi sai ce maka falaye hillu lilha'id wa nufasa an tasum bai halitta ga macen da take haila ko jinin nufasi ta yi azumi bai halitta fa'in samat layan aƙidu siyamuha ko ta azumin azumin bai yi ba kun ta sha wahalar yunwa da kishirwa ba azumi ba ne ba bai da suna azumi wa waka batilan kuma ta yi a banza a banza ta yi ta sha wahalar kwarfa ya ce wajibu alaiha qada ma fataha wajibi ko da ta yi azumin a kwanakin haila ko nufasi wajibi ta rama wannan azumin bayan ta ƙare jini ana binta wannan azumi bashi ko da ta yi yace wajibu alaiha qadama fataha min ayyamil haid wan nifas fi shahr ramadan dole tarama abinda ya huce ta na kwanakin haila da tai ko kwanakin nifasi da tai a watan ramadan kwana nawa tai a ramadan tana haila kwana nawa tai tana jinin nifasi dole tarama wannan kwanaki a wasu kwanaki daban bi khilafa ma fataha min salat amma sabanin sallah ita sallah ba a rama ta azumi ba a yi amma za a rama shi amma sallah ba a yi ba a rama ba sallah duk wannan bayani dai ya yi shi kan wata madogara لحديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المسلح فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله وبما يا رسول الله قال تقصن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات أقل ودين أذهب للب رجل من حازم أذهب للب رجل حازم من إحداكن وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حادت لم تسل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها رواه البخاري ومسلم دون بيان دي يا يشي نكركشن رواية متفق عليه عند كلام البخاري ومسلم كان رواية ليس أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري كي تشوا manzana sallallahu sallama kharaja fi adha ya huto ya huta a idi na layye ne ko idi na azumi shi dai ɗayan idi biyu almuhimmu dai a wannan idin annabi sallallahu sallama fa marra ala nisa ya zo ta wajen mata sai irin wa'azi da ke na mata na musamman bayan ya kare wata ke zama musu wa'azin su bayanin su sai ya ce ya ma'asharar nisa ya jama'ar mata ka sadaka ma ku sadaka ku sadaka sai ka ce fa in ra'aytukum na aka fara nar ni na gan ku kun yi kowa yawa wuta mata kun yi kowa yawa a cikin wuta fa qulna ubu ya rasul suka ce dan ni ya manzon Allah ne yasa muka yi yawa kai kowa yawa a wuta sai ya ce takasunan la'an a takasunan akiyar kuna yawan la'anta yawan zage-zage yawan zage yawan tsinuwa makadan tawaɗan tawa alatsinin maka alatsinin maka kuna yawan la'anta tsinuwa ta muku yawa kuma wa takasunan ashir kuna yawan kuna butulce ma kyautata wa miji bakwa godiya da abin da annabi ce ko da zaka mata kyautata shekara ɗari tsawon zamani a ba ɗaya ka mata za ta maka taɓa mini wannan halin su kenan to wannan matsala wanda mata musu ne kwanta zana abin kansu su halaka dole mace mai imani ne kamata ta halaka mace mai imani lazim ta yi hattara game da irin wani manganu wanda kuma ingantattu ne daga manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar ya yi bayani karara ga duk mace da neman tsira ta hankali ya ga ya ce ya gansa a wuta su suke koya wuta kuma sun tambaya me dalili ya rasu da muke koya wuta ce ga dalili guda biyu yawan tsinuwa rashin godiya ga mai kyauta wuji wannan mata dai su gyara ku zamanto masu rike bakinsu kan tsinuwa ko ga yaro ko ga wani kuma kun hattara da biti da cewa ni'imar miji rashin godiya daga ta wani kai mini ba zai ta jama haka har yanzu kun halin su kenan dan duka bayi ne na Allah mata tun da da an na yau kuma halin guda ne wanda ke kai su wuta ya kai na bane yanzu ya kai na dama bane yanzu ya kai mata mata sai kwa daraja wuta balle mata yanzu wannan mafi girman matan masu mafi kima mata a cikin musulunci ba ta annasa ba amma na da ce ya ga suke ga abin da kike so kuma yawan tsinuwa da yawan da rashin godiya ta kyauta mishi wannan shi wani da ya bayani a wani wuri akan cewa inda za ka kyauta mace shekara ɗari za ka ce mun taɓa mani wannan abin kuma shine sababi na kama kisa ta wani cikin kulfarashi cikin amirin umar al-mumini wanda iya kawo wani misali ne matan shi ce iya jin da kwarai ta san kuma iya jin da san take bai saba mata wannan kurin ta mushi kasa tace kurin abin take bukatar da kurin a zuba turare da yawa zai kai shiga ta yarawa ta dama ta dama a cikin turare kurin turare kurin take so ya turare za ta dama a cikin shi nau'in turare aka nemo turare mai kamshi aka tara mata shugaba aminu mamuni ta shiga cikin taraya ta dama ta dama ta dama ci shi kenan ka tsare aka huce wurin can an kwambi ya ta gama su ya ce bulgar ne ya ce hatta yin mutum ya ce haramun turare da abin da yin jikin ba hau hauren da sun sani tare turare cikin rawa cikin shi ka gani ta mance kenan haka halin sai ki dole kenan sai hatara don abu ne da wani abu da mana ya wuta wuta ce ke son abu da da kuma magana ka san zamanin yanzu yanci da wane ne da abu mutu an samu wane ne a wannan wuta zai kai ki can kuma ba wata da ruwa da rufan ko ruwa da rumba bita can ba wata doka ta ta Allah ta iskanci ta mata cikin da ta duniya ya da Allah shiga duka cikin dokokin sa zaman zakon haka wallahi sai hatara da wani abu ne kai tsaye da kanin ki da Allah ne malikin ne ya tabbata shi ne kai ko da ba wani ba kenan ai hankali Allah sa su gyara to wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hodi ta cewa abinda ya sa suka yawa a wuta yawan tsinuwa da butulcewa ribar miji sai yake cewa mara ayatu min na kasa ta akallin wadin aka bada dubu rujinin hazin ya ce ban gaba wata halitta mai ragaggen hankali da ragaggen addini amma ga rabuwar hankali ga rabuwar addini amma aka bada dubu rujinin hazin amma yanzu duk hankalin ta gama da kai yanzu sai wasa da hankalinka kai ka tabaro ka ce ban gaba halitta ga rigo amma yanzu za ta za ta wasa da hankalinka ta hankalinka kai ka tabaro ka ce kamar kamar mata ban gaba halitta mai rigo hankali da rigo addini amma yanzu ta tsaye da duk hankalinka kamar ku ban gaba halitta kamar ku bai wani halin kaga nan an ji hankalin mazan ashe kai hankali yanzu kai ka tabaro ba kai kai ustaz ne kai shehu ne wallahi kai hankali sai ka tabaro ka kai hatara ba su ce ma'aikata ba su da gwani ba su da gwani eh Allah kiyaye mu da sharri ma yace in bala to yace kenan suka ce ya rasulullah umman san dinin wa qalanna ya rasulullah menene abin da ya kawo aka ce ba mu hankalin mu rabi ne muna da raguwa hankali da raguwa addini sai yake cewa alaysa shahadatu mar'atu misal nisb shahadatar rajul wannan bala ta nemi to shin kowa san abin da nasin qur'ani da sunna abai tabbata ce da namiji mace he biyu an zil aida mata tsakil ukhra ku mana dai in tai da ka saka namiji guda da mace ita dai ta mace ita tana mata kenan maganar mace nasin kuma ya tabbatar da cewa tana da hankali shi da annabi kamar misali ba ce da mace biyu ba ɗaya suke da namiji suka ce haka ne don nasin qur'ani ne don wani abu ne haka Allah ne Allah shine mahalicci ka ta kama ka hira wanda wani filosofi iri iri su kama a ɗan wanka zo nan sai su kawo suka gitowa da haka mata musulmi ne masana min gitowa nasu shari'a da ra'ayi a ya za a ci na mace wata hankali kaza kaza kaza ka abin da ake magana a nan na ɗaya ilimi daban hankali daban ilimi daban hankali daban kuma ana magana da jinsi jinsi na mata ba duka mata ba aka samu wata mace ta namijin hankali wadda an samu ta namijin ce mata wani namijin hankali amma asalin halittar jinsin asalin halittar jinsin mata na mata iya da go hankali akan na maza kuma ilimi za su ce a gata ta je kalasa ma ko ta samu abu gizma a tabul ta zo firimi shi iya can na taran ko hasanta na hamsin ne maki ta san ta wuce ko baya ya dubule ta wuce kan ta yi ilimi ba ilimi bane abu ba hankali ne in wadin mai hankali ya sani za ga mutum ne sama da abin karatu ko na ko na boko gudun mai ilimi iya marcin kurani iya doktora gare shi ko injiniyar ne mahaika ne waro sai zai magana wawa ne wannan sai zai magana kuma wawa ne ya magana ko zai ka dani na magana kuma ba wawa ne bai hankali ko sun ga ma ga diplom kuma duk bangaren ilimi iya bangaren bangaren mathematics bangaren wani wani jumla bangaren duk da bangaren ilimin addini ko na mutum da duniya ya kamata ya kware ya da shahada babba amma wallahi bai wayo kina hankali daban ilimi daban to ana abin da ke magana a hankali na ce bangar mutum halitta mai rigolin hankali da rigolin addini masu kuma ta da mutum mai hankali kamar ko mata kuma ce ba su misali shari'a allah ya shari'a ta ko shalom shi malici ya kwasa shi ya ce in za a yi shaida taku mata biyu ta mutum namiji guda ce shi wannan annabi ce wannan sai ya ce musu da ya ce alaysa idha hadat suka ce suka ce kenan me dalilin suka yi ragu hankali da ragu addini ya ce shin shaidan mace ba rabin shaidan namiji wacce ta ce ba haka suka ce haka ne ita fa zalika min qusani aqali wannan shine dalilin raguwar hankalinta bici kabar da namiji yace kuma alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tusum shin mace in ta haila ai ba ta salabata azumi oh ba salabata azumi da cikin ramadan tana ce tana sha kai dole ka dole ka azumi amma ba wata ce ga watan da namiji bai azumi ba ko ta bai sallah wannan akalla akalla akalla duk azumi in yazo akwai kwanakin da bata sallah cikin su iya ma yazo daga da ta gadar lake sallah ga ladan sallah fadar sallah farilla tana jini tisa ajin ta ta azkar idan yana abdan sallah babu kai kuma kai ta kuma dibin da akwai ba da mata kadar ba baiwa sallar da ta tana haila in ci mahila ce baiwa ta yi wata sallar ta wasu kwanaki ko da shi azumi ana ramawa ana ramawa daga baya amma sallar ta huce kenan kaga dole an an awo za a yi ka kai ta yawan salloli wannan ne wannan to wannan da ya wuce masu tambaya shin mace alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin mace idan ta haila ai ba ta sallah ba azumi ko wannan ba da suka ce eh haka ne ba ta sallah ba ta azumi sai ta fa zalika qusanu bi wannan shine rabu addinin nata rawan bukhari dole bayan dalili kawo shi dalili ne dalilin cewa alasa zaharat lam tabi lam tasum shine kuma ne lam tasum kalma lam tasum jin ruwa da kawo dalilin wannan magana ce ba ta azumi in tana haila shi bin karuwa kalmar ba ta azumi lam tasum in tana haila ba ta azumi shi ne kadu wanda kuma hadisun ƙara ilimin kuma ka ɗauka kura sai a nan sai wa an mu'ada ƙalat sa'atu a ishtar jiyar lawa an ha faƙulut ma balul ha'id ta kaji son mula ta kaji sala ƙalat kan yusibu na zalika ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة tace nan an Aisha tambaya karara akan hujjar suka maka ta maganar eh an bar azumi kuma me matsayin shi za a rama ba a rama ba kan ruwa ta mu'aza tace na tambaya Aisha radiyallahu anha nace mata ma ba da haid ta kaza sau mala ta kaza sala me yasa me yasa me yasa mai haila take rama azumi amma ba ta rama sallah ka tambayi Aisha tambaya ce a lokacin ta tace eh ka musibu na zalika man sallama wannan abin da ke hodi iya samu annabi iya dare muna muna da wata annabi sallama muna samun haila amma fa nu'muru bi qada'i sawm la nu'muru bi qada'i salah ana mana umarni da rama azumi amma ba a mana umarni da rama sallah shi ne hujja annabi kenan iya sa su rama azumi amma bai sa su rama sallah wata ruwa wata tambaya ta ce haruriyata anti haruriyata mana haruriyata kenan ne so ga maka akwai hawarij suna da aqida ta kamar da yan masu cewa qur'ani suke da hujja wai mace za ta yi haila za ta sallah ta yi komai tana haila a takaice dai aisha man tambaye ta ce ke ma mutum haruri ya ce ma'ana ba khawarija ce ke magana cewa a ma'ana kaman kenan azumi haila bata hana sallah annabi ya sanama suna annabi annabi ya hana sallah da mai haila kuma an azumi ne azumi za a rama amma sallah ba a yi matuƙa da halin haila nan shi ne kurin magana azumi mai haila ba ta azumi kuma a hadisi na abu sa'id kuma nabi na mu'aza zuwa ga Aisha daga Aisha shi kuma ya karantar da mu eh ba a yi amma za a rama azumi amma sallah ba a rama ba shi ne abin da muka ɗauka akan wannan babi mai haila ba ta azumi ba ta sallah amma ɗan bayan azumi ya zo za ta rama azumin da ya huce ta a cikin ramadan amma sallah ba a ramawa ta huce shi ne magana kenan yau magana yanzu ƙarin abin da aka hana mai haila ko nufasi baya kuma yi bayani can baya da iya maka magana haida hadisan haida da haida da nifasi hukumcin su guda mutata na sallallahu salama iya ɗaukar lafazin haida da nifas mun kanta ruwa ta aisha wadda annabi sami ta tana jini a kwanakin haji ya ce a nufisti an ta ce na'am kenan nifas haida kuma daban dai abu ne sananne hukuncin su guda sai alwaɓau kuma ita mai haila ka ita mai janaba ba a hana ba zuwa wajenta don da janaba ko da ba ta yi wanka ba amma ita haila ko nifasi an sun haramta wa namiji zuwa wajen mace mataka tana cikin haila ko cikin nifasi haramu ne ka take ta kaje wajenta shi ne ƙari a kan wancan namiji na ba ya ce wa huwa haramun bi jama'il musulmi shi saduwa da mace a lokacin haila ko nufasi haramu ne duka taruwar musulmi gaba daya kenan babu saɓani a wajen musulmi kan haramcin haka kuma da ce wannan bin nassi likitabi wa sunna da nassi na ƙur'ani da sunna ƙarara sun tabbatar da haramta haka don haka فلا يحل وداء الحائض والنفساء حتى تطهر dan haka bai halitta kasadu ko taki kwanciya da mai haila ko mai jinin nafasi har sai ta yi tsarki da farko ya kawo hujja hadisin Anas bin Malik Anas yake cewa annal yahuda kanu idha hadat al mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية تدوما يهوداوا da bi'as al'adarsu idan mace tana haila ba sa cin abinci da ita ba sa saduwa da ita san ma ba sa gamuwa cikin daki san daki ne ga masu can daki da rabon ba zai mana kwanciya sun ajan san ba a yi ko kwanciya a daki ba yi bisa gama daki guda sai sahabbai suka annabi tambaya za su yaya hukuncin ke na an za a musulunci mai hukuncin wannan saduwa kwanciya ko shin abinci da mai jinin fiki ko nufasi ko haila sai Allah su farka ya sabkar da wannan aya wa ya sa'alu na ka'adar mahid kul huwa adam fa'atar bin nisafin mahid ولا تقربوهن حتى تهن فلا تتهن فأتون من حتى أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ya kawo wani aya ta sabko suna wasu alubaka adin mahid suna ma tambaya akan an san aka almahid asali sun makani sun zama ko makani masala tambaya akan wajen da yake hudu da haida mana saduwa ce ga cikin eh kinaya ce sama tambaya akan wannan wuri wanda yake zubar da haila mana farjin mata ko saduwa da mata ul huwa adhan gaya musu wannan wuri ko wannan jini na haila kazamta ne najasa ne da haka Allah ba gano ku matsayin wurin kazamta ce kuma ce fa'atadul nisa fil mahid ku kaurace mata a wannan wuri fil mahid a wannan wuri amma ga hadisi masu tabbatar da ma'ana abin wannan taba farji shine magana ba mai haila ba a saduwa da ita a cikin jinin lokacin jinin haila Allah ce fa'atadul nisa fil zulum haidu ko kaurace mata a wannan wuri ko saduwa da su zamu ce shine almahidikin wala taqrabuhun ka kusance su ga wannan ba sunna ba zai ta ma yamma gore gore ce kenan in ga gaskiya kenan ko kenan kan ma kace inda suke ba ta qarubuhun ka ce kan ma kace inda take su da ma asalin kalmar ai ta fil mahid asalin kalmar da wasu da tambaya sai muka sai muka anil mahid ba anil jama'a ba kaza kaza ba anil mahid ko bi ta hada haidu ba ka ka bana ta almahid bi magana wata ita sun falikin sun makana magana wurin da ma asalin kalmai ta larabcin tana magana akan wannan wurin a ta magana akan mai haila ba da ka kawo na aya ce Allah ya ce ma ka ashe inda kike gaba daya kama kusance su a wannan a haidocin haila wannan wurin da ake magana kai shi haka kalmar take dauka kuma na muka sunna muka bayani a hili karara tafsirin wannan mas'ala suna ta karama ta karama bayanin shi kun da lafazin kanshi bai daukar haid ya daukar almahid da kace almahid kenan wannan wuri shi ake magana yanzu shi ake ma tambaya kuma da tambayar ta zo akan wani abu da yahudawa suke yi ba sa kusanta matan gaba daya kusurkwanci ɗaki su ma su musulmi suka tambaya mu ya kenan in dama ba muna wata aka ta ta magana zuwa yanzu ko zama da ita ko ci abinci da ita aka hana a'a dama masalar saduwa ce sai Allah ya ce kenan da wata karfin hatta ta hunna ka kusance su ma'ana a wajen surutun saduwa sai sun yi tsarki ko ba za ta taharna fatunu min hasa amakum Allah in suka samu tsarki ku yi musu inda Allah Allah muka umarni na san tsarki kenan jibi ya kare kuma ta yi wanka akwai masalar masu ganin in ta kare ta yi taimama akwai saduwa ko ku ta yi wanka kusa da magana zahirar magana a ta abin da ya kari wanka shi ne amma sallah ta wata farilla da ta kare jini ba ta jini lutun sallah wani mun hasa da ya zo da ya taimama ta yi sallah kayan ta wanka sai ta dai bayan ya kawo da kenan kuma in sun kare tsarkin ku je wa mata ta inda Allah muku umarni kenan ba ta dubara ba ta farjin su kuma Allah ya san matsarki ba su tuba ya san matsarkaka to wannan bayan wannan aya an za aya ta an aka tambaya ko aka sako da aya annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauko me yace wa sahabbai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanahu kullu shay illa nikah وفي لفظ إلا الجماع وهنا جماعة إلا البخاري يتي النبي يتي مسو يقومي دماتا قومي لكو إرسو ما بند علمي أسمع علمي فيتي إلا الجماع سابوات كو غاغن كذن سابوات كو أكانا باقسنت سبا وكنت سوء يبدا با أنا حديث يا مك تفسيرا وانشان آية نا المحيد أبن دكيني wannan saduwa ce ake ni ba ita ce sama ka kasance ta ba la ta karbu hunna yace wannan ruwa banda kenan duka jama'a dai banda Imam al-Bukhari sauran sulutu Imam Ahmad sauran wannan guda biyar ke sai yace qala nawawi mun ce can baya min da magana da jama'a kenan abinda Imam Ahmad ya rubuto ya rubuto kai Imam Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi sai Ibn Majah dole sun karuwa yace jama'a haka ke ni amma nace jama'a nan yace banda Bukhari kenan shi bai karuwa ba kuma sauran sun kawo qala nawawi rahimahullah bayan wannan mas'ala yanzu ta maganar ayya magana babi ne na haramta saduwa da mahaila ko shi muke ciki yace law taqada muslimun hilla jama'il haid fi farjiha sara kafiran murtaddan yace dan haka idan musulmi yayi aqidar halitta saduwa da mai haila a farjinta sara kafiran ya zama kafiri dan ridda nemi a ce mutaddan da musulmi ne amma ga wani abu ne daban ya kafurta shi wani cikin kafiri da ya kafiri ne mata murtaddan amma ga ba ga wani murtaddan ne ta da maka bayani da musulmi ne mace wani kafiri ne ba ta Allah talaka da maka gane ya kai amma ta murtaddan sai maka bayani kafiri ne amma da musulmi ne amma sai maka kafiri shi ne zama kafiri da ridda ya ridda yace wala fa'alahu ghayr mutaqin hillihi nasiyan aw jahilan lil hurma aw jahal lil hurma aw jud min hayd fala ism alayhi wala kafara yace amma wala fa'alahu ghayr mutaqin hilli inda mutum zai ga ai saduwa da mai haila halaka ne ma'ana kai ma'ana kai a zai ga iya iya zuwa janta iya iya zuwa wajen mai haila don ƙanin sha'awar santa amma ba iya da aƙidar da cewa halaka ne ya je yawan sha'awa ne ya hana shi jimiri ya je ya ga ana iya yi mana ya je ya yi ya yi amma bai da aƙidar halaka ne ba masa ka yasa haramu ne kan mutum ne ya je mu ya san mu da haramci ka amma wanda aka ce halaka cewa ga akwai munci da abin da aka shaya ta haramta ƙarara yin shi ya yi sauƙi daga ci halaka ne don halittawa kawuci ne amma yi laihi ne zini ne zina shan giya don abubuwan da su haramu ne amma mutum zai zina shan giya ko na waye in ya ce ƙarshen ƙarya duk haramu ne bai zama kawuci amma nufin da ya ce ƙarya halaka ce zina halaka ce shan giya halaka ne don zama kawu amma ya ce kenan ina ne ya ce amma wa in fa'alahu amidan a ita kai أو لما غير متكلم ناسيا أو ناسيا أو جاهل بالرمى ياي بتعرف أكيد هلك نبا يا ويا من شيء ko bai san haramcin shi ma kudin shi da ya kanshi ya mance haram ne amma to yayi ko kuwa ya ya ya bai san haramcin ba aw ruwa bil haid ko ko bai san ba tana da haila amma iyawa ko mata masu kyalewa don su sha'awar su kuma mun fa daban suna haila bisa ga namijin ya yi jojin su akwai da mutum tambaya ta da kanta ta tambaya ta wa abin da yawa kana ne ita kuma bala'in kishi ne mijinta kar ta bar shi kalla ta gidan wacce jojenta shi ta jojenta ba ta ce wala ba ta ga mishi ta ce kuma ta ce mana na yi jima ina haka wallahi kurin bala'in kishi kyashi kai jojen wacce kai bai bukatar wacce Allah yanzu abin kai abin kuma zai damunta mace ta yi jima ta mana na yi jima ba ta ga mishi ba ta ga mishi da jin haila ba in zo jina ka ga wannan shi sani ba kenan nan shine kenan disamba da magana tana haila wujin wujin haila kenan shi na wujudun haid kenan rashin sanin wujudun haid akwai haila to wannan wala sama alai kuma la kafara bai lahi ba kuma ba wata kafara akan shi ina wanda mu yin jero mutum yayi ya je wajen ma'ana da aka ce yayi ba iya ga halaka bane ko ko ya ma'ana ya mance ashe abin haramu ne ko ko a shi sama abin haramu ne gaba daya ko ko bai san akwai haila duk wannan idan ya je wajen mai halaka wannan halin babu zinihi a kan shi bai sani ba ko ya zaci da nasar balwa kan shi kun ba muka fara amma wa in fa'ala wa amidan aliman bil hayr wa tahrim mukhtaran amma yanzu sai da gangan shi ne zai kama gaba da azan da wadi da gangan sha'awa kur kuma aliman ya san da akwai haila sare kuma tahrim kuma ya san haramu ne mukhtaran ne kudin da za ku har aishi kuɗi mashi da zai yi kudin amma yasan haram ne amma kudin sannan sha'awar sa kun shi zai bai haƙuri shi muktara ya yi kudin da za a yi shi kudin to wannan faƙad taka ba ma'asiyatan kabira shi ba dinnan ma ba ya yi ba ne ba da hilil harim a ci halaka ne a kun shi da ya yi ya sai haramu ne ya sai yana haram biyu amma ya yi kan mutum ya modi ta san mun haram ce to shi wannan faqad takaba ma'asiyatan kabira yajibu alayhi tawbatu ma'minha kinan zu wannan shi ce ya kabira yayi laihi babba kabira ce babbai kuma wajibi a kan shi ya riga yayi ya tuba to wannan magana kenan yanzu ke duk wanda ya je wajen mace akan tana haila in yayi ne bai san ba ta haramci ko ya mance wanda dai ba akan ko bai san ba akwai haila irin babu laifi amma wannan shi ya sani sarai ya san akwai haila ya san haramun ci kurin tsananin sha'awa ra'ayin shi ya bashi kurin don zaɓin shi ko jajar haila don zai ce magana wajibi ya yi babban laifi mai dimir shi a gidan wuta kuma wajibi ya tuba to ya ce wa fi wujubu da kafara ta ƙaula ne to an san magana kafara ko bayan tuba ko to yanzu an tuba tuba da wajibi zai jima'i da tuba to an tuba magana akwai kafara ko babu ya ce ya ƙaula magana biyu ce a nan magana biyu ce a nan a kan magana kafara sai ce a sahuhuma annahu la kafara ta alaihi ya ce mahi ingancin magana guda biyu rashin kafara mana a ra'ayin asai da sabiƙa me yasa kana ra'ayin rashin sanin ko rashin ɗokan ruwaya da ta ka kafara ba ta tabbata ba an ba tabbata ba magana su ba kafa babu a ce ba jibi ne ba a matsalar kamar da yake cikin adabar zuwa na albani ka matsalolin da sanadi da hanyoyin hadisin hadisin bai turuwa hadisin da ya kawo kafara ta wani jami'ai haida bai turuwa naka mun mun san da tabbatan ruwayar ko da shi ya kawo wani uzurin shi shi abin sai da kafara ta alai abin da inganci ba kafara shi haka sai sabbi ga ci la kafara ta alai sun maqal sai ya ce bayan shi zaka imam sai da sabir ya doki rishin yin kafara na mana ko sun maqal sai ya ce anna usani kuma da yace kodani ko shi zai dauke magana wancan ba a yi mun ka sau ruwa tabbatatta ta cikin zarar na albani kai alhassan salama ya ce muna ta hajjan fata sadaka nisfi dinar a dinar a nisfi dinar ruwa ta bata annabi don da ya ce wajen wajen mahaila ruwa ta abu don haka idan imamu nasai sun ka ruwaye imam abu don sai sun ka ruwaye kuma cikin dawar galil albani ya magana kwarai kan sanadin hadisin wanda bai turuwa cewa don da ya je mahaila zai kafara wanda yake halatta bai akan kurin garaje ko sha'awa ta da shi to shi da yanzu kenan ya dauki rishin ko ban ji bayani sai ce nau'i na biyu an yi ba shirha fi madun nasurra yanzu zai rungumi mace amma ƙasa da aka ce ƙasa da cibiya sama da cibiya kuma wata taro kuma ƙasa da gwiwa kenan daga cibiya zuwa gwiwa a wannan magana nan kenan abin da ya sama ya halitta mutum ya yi wasa da mace ya buya hudu sha'awar shi a sama sama da cibiya ƙasa da gwiwa wannan shi mawai don guje ma afkawa cikin ɓannan waccan gaba daya sai ce wa haza halalun bil ijma maganar halittawa mu'amala namiji da mace ya yi mu'amala da ita daga cibiya zuwa sama daga gwiwa abin da ya ƙasa wannan shi ijma'i ne والنوع الثالث نوعنا أكو أن يباشرها فيما دون السرة وركبها ننكما كرنغمة وكي معاملة لتا daga tsakanin cibiyar zuwa gwiwan shi wannan fauka na farko fauka kenan daga cibiya abin da sama gwiwar ta shigo nan tsakanin cibiyar da gwiwa nan kuma a za'ana abin da ke nan kenan wannan shi ne nau'i na uku gairi ƙubal wa dubar a nan kuma a hudda wurin al'aurata da dubara su kaɗa ke ana aka hana ka dubara da farji ya ce wa aka sali ulama ala hurmati mahi yawan malamai sun ta yi akan haramcin hakan a gani menene ke sun haramta mu'amala tsakanin cibiya da gwiwa amma sama ba matsala sama da cibiya ƙasa da gwiwa sun maktarar nawoyi alhilli ma'al karaha imamun nawoyi shi ya ga a ba a ci haramun abinda ba haramta ba ka ci haramun ne ya ce a yi halaka ne amma makarumi ne ba a so a yi amma ba a ce idan in ba farji bane ba in ba taba dubara ba to duk abin da ka taba a cikin bayan sha'awa ba a ce ka haram sai dai ana gudun kakkayin yayi shi ne kuma magana shi ne magana abu da wannan wuri duk shi ma nan ba a ce kara da maganar si ba abin da annabi ba a ce makarumi ne ba abin da annabi bane wannan duk bangar malami ne Allah ga wata musu sai ce li'annahu aqwa min hasd dalil shi ma mun ce abin da sai baiwa shi haramun ne ya ce makarumi ne saboda yana ra'ayin biyu iya magana akan masu ganin ana yi akan masu ganin haramu ne baka sa'a yace gaskiya bangaren dalili cewa ba haramu bane ba amma a kaulacin shi yayi wannan hujja ta ana iya yin tabawa tsakanin farji da kabuwa da cibiya inda ba farji bane ba duba da ka taba wani abu da baka ga shawa ba da har gaskiya ba haramu bane ba yace amma yace anani yake cewa yace yayi kashin dalili na halittawar kenan in tamul hasan wannan kenan sai ya ce wa dalil da zai ashara ilai abin da dalilin da yake cewa ya kawo dalilin ko ma'anu ko me zai wadi yace gashi ma ruwi an azali nabi sallallahu alaihi wasallama ma ruwi an azali nabi sallallahu alaihi wasallama anna nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabi kana idza arada min al-hayd shan alqa ala farjiha thawban rawahu abu daud cikin dalilin da yake kawo yace abin da aka ruwato daga mata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min hayy shay'in in iya san biyan bukata da mace mai haila alqa ala furji sai ji wani abu akan furjin ta kadai kin furjin kadai ke riwa kai me kenan ka da abin ba shi ba kenan halakai magana kenan wannan hadisai ko da yawa gashi kuma yan nasi na gaba wannan ruwa ta Abu Dawud ko ita kala hafiz ma'ana ibn hajar sai ya ce isnadu qawlin kuma na ruwaya hadisin ibn hasan ya tabbata yace kala ita wa amma saruq bin atada qal sa'atu aisha sa'atu aisha radhiyallahu anha ma lirajul min mar'ati idza kanat ha'idan qalat كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه wannan abin da yake wannan ruwaya masabu ke cewa ya ma'aisha tambaya shi tabi na ma'aisha tambaya mana mace ce yace ma shi ma ne rajulu min ati sakan haida me yake halitta a jikin mace ba ta shi namiji ira mace mai haila me aka halitta ne da kullu shay illa al-farj an gare ba kace komi ban farjinka shi al-mahib wasa muka al-mahib wani duk yana da sun suna ma tafsirin wancan ayoyi na almahid wala ya tsaka huna a ba mata ba kusanta ba ana ba zuwa kusanta ba ga kwanta da ta annabi ta isha tace idan iya muna haila ya wani umarni musa iza komi yana wasa da mu da ake da mace banda kurin saduwa ci kadai da kurin saduwa da kadai ce ba za a bai da su amma ban saduwa ba abin da bai da su tun iya ma tafsirin wani ayoyi ka ka dauka ka shiga daji ka ce kai ma ne hudawan ne wurin da ba zuwa ka kuma ka aya ka ce Allah ce ta karbu kullu ko kuma ka kuka kusan sama ka gani an shiga matsala amin wannan shine a takeice abinda yake ka wannan ruwa ce ta Imam Bukhari cikin tarihi kuma hadisin ya tabbata to in wana ga wannan shine karshen baban haida da nifasi sai bayani insha Allah na al-istihada shine yake da jini kenan na matsala wanda bayan shi gaba ɗaya kuma za mu komo baya mu duki me za mu ɗauka kalolin mata don akwai mata in abu ne da kullum bale a yanzu lokacin wannan shashe manguna da canjin yanayin mata wajen jininsu kwarai ya cikin abu rigima yanzu Allah kai da san gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan wani ka mu je mu kare na muku bayan tun farko mas'ala ta fiqihu mutum kan ka fahimci me aka faɗi mai hukunci idan wani abu ka gane ba ko ka rikici ba gane ba ba matsala ka tambaye ni ko satin kayan satin na mai zo kana iya rubuta ba ko maka tambaye gaba da gaba ka yi mu karatu me kaza kaza ban gane ba ka wuce ba gane wurin ba ba ma ba wani magana matsala wata san ɗauka gaban tambaya wa matsala ce tambaya ma matsala ba ce ba ga malami ci gaba ce ga malami ga almajiri ba wani matsala ta huduwa kuma su ɗaukan tambaya su kaman ko akwai neman kuɗin malam kuna ba ko ku da shi biga ne ba in kun cika gano shi gabe ci bai ba wani matsala mun gane ba kaza mun gane na cika ko ka cika kai wani abin ka dan a kwallo ka ka karanta iya ba ya rikitar da kai kana haka ko ma na ga ba daidai ba kana ga ba daidai ba ne ba kai gurin muka kyale kana ga mana ba man iya mana kuskure iya bi harka ba kan abin da wani iya bi tambaya ko iya abin bigan ni ma amma mutum da kasa abin a wajen haka ne kana da dalili ko da bayan karatu ko a cikin tambaya ni kaza an ce amma nan wuri kaza an ce kaza me ya hallaki magana sai a gama bayani insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh